أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أوى مسلمي barkanmu da azumin yau rana ta biyu a cikin watan ramadana shekara ta 1443 wanda ya yi daidai da uku ga watan hudu shekara ta 2022 na miladiya a jiya mun fara karatun tafsiri da yardan allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya akan aya ta bakwai yau za mu tashi a kan aya ta takwas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين سمن يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم sadaqallahu azim ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin suratul baqara aya na hudu a jiya mun karanta yayi mana magana akan sifofi na mu'minai mu'minai wanda suka bi tafarki madaidaici sun bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma sun bi koyawarsa sa'an nan a cikin aya biyu ya yi mana magana akan halayen kafirai wanda ba su ba tuba don ubangiji tabaraka wa ta'ala ya toshe zukatansu a yau ko ubangiji tabaraka wa ta'ala yana mana magana akan sashi auko kashi na uku daga cikin mutane wanda su ne munafikai su ba musulmai ba su ba kafirai ba to munafirci kashi biyu ne munafirci ɗaya yana zuwa akan aƙida wanda shi ne wanda ya kudure irin wannan ya bayyana musulunci kuma ya kudure kafirci ba shakka zai dawwama a wutan jahannama sa'an nan munafirci na biyu kuma shi ne munafirci wanda ya kunshi ayyuka riya yakan shiga cikinsa da sauran ababe na ayyuka na ibada wanda mutum zai yi shi ba don Allah ba zai yi shi don idon mutane so wannan mai aiki irin wannan shi ko in ya tuba ubangiji zai tuba masa zai masa tuban zai gafarta masa kuma zai shiga aljanna ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari yace wa minan nasi man yaqulu amanna daga cikin mutane akwai waɗanda suke cewa ai mun yi imani da Allah amanna billahi wa bil yawmil akhir ai mu ma kaman ku ne musulmai mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranan kiyama ranan gobe kiyama mun yi imani da shi sa'annan wa bil akhirati wa ma hum bi mu'minin sa'annan Allah kuma zai shaida cewa su fa ba mu'minai bane abun su yaudara ne idan mun duba a cikin suratul munafiqun ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya shaida munafikai makaryata ne wato kawai zamba ne a cikin aminci suke wa annabi da sahabbansa idan sun ga muminai ai sai su ce musu ai mu ma muminai ne irin ku ai duk abin da annabi ya zo da shi mu ma mun yi imani da shi to Allah yana jan hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kar ku yaudaru da irin waɗannan mutanen kada ku ɗauka kawai kafirai shi lokacin farkon musulunci kafin a dawo madina babu abu mai suna munafirci ga baki ɗaya mutane za ka iya ka kasa su kashi biyu muminai da kafirai sai dai muminai akwai wanda ba su iya bayyana wannan musulunci ba domin tsoron kafirai da arnawa da kuma sashi ɗaya kafirai da an dawo madina dama akwai shugabansu da jagoransu to shugaban ƙabilu guda biyu na larabawan madina na aus da khazraj abdullahi ibn salul daman mutanensa sun yi mishi alkawari cewa idan allah ya yarda kai wannan kai ne shugabanmu za mu mayar da abunmu sarauta ne kuma za mu ɗaura ka sarki a kanmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina da ya zo zuwa Madina nan ma mutane suna nan kashi biyu da muminai da kafirai to ana nan tafi ana nan tafi to au, daular musulunci a lokacin bata da ƙarfi sai bayan an zo an yi yaƙin badar an zo an yi faɗan badar an ga ƙarfin musulmai sosai to a lokacin ko ka musulunta ka bi musulmai ko ko takobi ya sha kan gwiwarka a nan sai su abdullahi ibn salul da shi da wasu yahudawa da mabiyansa da yawa sun musulunta musuluncin da suka yi a nan musulunci ne na tsoro don sun ga ƙarfin da allah ya yi wa daular musulunci ƙarfin da allah ya yi wa musulmai sun musulunta to musuluncinsu a nan ba na gaske wai sun bayyana musulunci ne kuma sun kudure kafirci sun kudure yahudanci sun kudure sauran abubuwa da suke na bata a cikin zukatansu sai bayan nan sai sun fara sai munafirci ya fara bayyana da kaɗan-kaɗan munafirci ya fara bayyana to nan annabi da sahabbansa ko ba su san wannan abun ba ba su sani ba sai Allah yake bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani fa ya muhammadu bayan sahabbanka kuma bayan waɗancan kafiran akwai kashi na uku wadda su ne munafikai suna suna cikinku suna ce muku mun yi imani alhalin ko ba su yi imani ba yukhadi'una Allah wallazina amanu suna yaudarar Allah da kuma suna yaudaran ku a tsammanin su fa Allah baya yaudarwa suna tsammani ne in sun bayyana musulunci za su kubuta ranar gobe kiyama daga azabar Allah alhali ko Allah ya san munafircinsu sa'annan kuma suna yaudaran muminai suna cewa ai mu irinku ne wa ma yukhadi'una Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammadu wa ma yukhadi'una illa anfusahum ashe alhalin ko ba sa yaudaran kowa face kawunansu ba sa yaudaran kowa sai kawunansu in sun ce su muminai ne a nan sun bayyana musulunci su sani fa Allah a ƙur'ani mai yake cewa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san idanuwa masu yaudara da abun da kiraza na ɓoyewa a zukata Allah ya san wannan su sani fa idan sun yi ƙarya a nan ranan gobe kiyama ba su da mafita ba makawa sai dai a mayar da su zuwa wajen azaba وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون so su basu kasance basu kasance basu basu sakancewa ba basu aje hankali ba basu san cewa su Allah ya riga ya san take taken su da manufan su ga baki daya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sani su ne basu san haka ba Allah ne ke cewa na'am to ba su san haka ba domin me yasa domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya a zukatansu wani wata cuta wannan cutan kuma mufassirai malamai masu tafsiri sun ce ana nufin riya ne da shi ana nufin shirka ne da shi kuma ana nufin munafirci ne da shi to munafirci da riya da wannan da da da da wannan da shirka da yake cikin zukatansu shi yasa Allah ko ya hana su ba su san cewa su suna yaudaran kansu ba fi qulubihim marad to idan ayan qur'ani daman qur'ani yana fassara sashen shi yana fassara sashe idan mun je can suratul tauba ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim sani waɗanda akwai cuta a zukatansu ubangiji a cikin ƙazantar da take cikin zukatansu allah ya ƙara musu wata ƙazanta to munafirci wato babban cuta ne wanda musulmi ya kamata ya gudu mishi ya kamata kada ya yarda ya shiga zuciyarsa domin zai iya rusa duk ayyukan da kake yi domin ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin wani hadisi yana cewa ana aghna shuraka'i an shirki faman ashraka fi amalihi ghairi falyatlub sawabahu min indi ghairi ni na fi ƙarfi a yi mini kishiya ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ko a yi mini niddi a yi mini wani abokan tahamayya ko abokan tarayya ni kaɗai mamallakin komi to duk wanda ya yi wani abu domin wani ba don Allah ba a ranar gobe kiyama ubangiji zai iya ce masa ai ba don ni kai ba kayi shi don wane don mutane su ce wane yana sallah ko wane ya iya karatu ko wane kai yana zaka ko wane yana sadaka zai ce ka koma gunsu sai su baka abin da kayi don su din ba guri na kai ba don haka ni baran baka komi ba haka Allah zai yi jawabin shi so yace fi qulubihim maradun a cikin zukatansu da cutar shirka da cutar munafirci da cutar kuma riya fazadahumullahu marada Allah kuma sai ya ƙara musu wannan rashin cutan Allah ya ƙara musu shirka ai duhu cikin duhun nan ubangiji ya ƙara musu walahum azabun alimun bima kanu yaksibun wa bima kanu yukazzibun ko wata riwaya to yace Allah suna da azaba mai tsanani domin sun ƙaryata wannan ayoyin ko ƙaryata wasu annabi da sahabbansa ko kuma ƙaryan da suke cewa cewa su muminai ne alhali kuwa ubangiji ya san su ba muminai ba walahum azabun alimun suna da azaba mai tsanani bima kanu yakzibun aw yukazzibun daga cikin abun da suke karyatawa ko ƙaryar da suke afkawa na'am وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون
to anan ubangiji yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa'annan wanda suka kudure kafirci kuma sun bayyana musulunci idan aka ce musu kai aikin da kuke yi wannan ba daidai ba kada ku yi fasadi fa a ƙasa me suke cewa qalu inna ma nahnu muslimun sai su ce ai mu abun mu ba fasadi muke ba mu gyara muke yi mu kawai muna so mu kawo zaman lafiya ne tsakanin ahlul kitabi da muminan madina kawai mu abu muna shiri ne muna yi to kaga wannan zamba ce cikin aminci wanda yanzu zamaninmu ne yanzu tana nan da yawa duk abun da kasashen yammaci na duniya yanzu za su tashi su dawo kasashen afirka za su sa su karfi bashi da sunan suna so su taimaka musu alhali kuwa bashin nan a ƙasarsa cututtuka ne daban-daban da wahalhalu daban-daban wanda za su afkawa mutanen afirka daga baya suna neman fidda kansu a ciki ma ba za su iya ba to wannan munafircin na har yanzu sayyidina salman alfarisi yana cewa a cikin ayan nan masu ayan nan wanda ayan nan take magana a kansu ba su dawo ba tukunna a lokacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa so abdullah ibn jarir kuma yake cewa salman ibn alfarisi yana nufi wato wanda za su zo da irin wannan hali a cikin wannan zamaninmu na yanzu sun fi muni da sharri fiye da wanda suke nan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi idan an ce musu kada ku yi fasadi a bayan ƙasa sai su ce a'a mu muna neman laminci muna neman aminci muna neman mu kawo jara ne tsakanin sashe biyun nan dan ayi zaman lafiya na'am ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ubangiji yana cewa a'a su ma'in barna ne su maɓarnata ne su masu kawo fasadi ne da ifsadi ne a doron ƙasa ba su kuma ba su sani ba alhali da'awar cewa za su kawo sulhu tsakanin muminai da ahlul kitabi wannan da'awar banza ne domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san fasadi ne suke yi ko kuma suna ifsadi a daren ƙasa to fasadi kuma da wanda zai yi fasadi da wanda kuma zai ba da umarni ko kuma zai yi goyon baya a yi fasadi duk matsayinsu ɗaya a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala to a nan su abinsu ba sa neman haɗin kan al'umma alhali ko suna so su kawo ɓaci ne da fitina tsakanin al'umma kuma su ba su san cewa suna yin wannan ba na وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون To, ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa wa iza qila lahumu aminu kama amanan nasu wa'annan da ake yi musu magana ana ce musu ku yi imani kamar yadda sahabban manzon Allah sun yi imani da Allah sun yi imani da littattafan da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aiko manzanni da su sun yi imani da ranar gobe ƙarshe kiyama sun yi imani da mala'iku sun yi imani da ƙaddara khairinta da sharrinta ga baki ɗaya ku yi imani kamar su sai su ce a'a mu za mu yi imani kamar wa'annan wawayen wato suna nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ƙaurace wa iyayensu sun ƙaurace wa matayensu da dukiyoyinsu daga makka sun dawo madina suna ganin wa'annan wawaye ne su sun fi ƙarfi su zama kaman su a mu za mu yi imani kamar yadda wa'annan wawaye koko kuna so ku kamanta mu ne da wa'annan mutane raunanannun mu zama da su ɗaya abin da suke faɗa kenan Allah ya ce ala innahum humus sufaha usani ya muhammadu su ne fa wawaye me yasa su ne wawaye domin mutum yanzu ka zo gari ka zo shigan gari an ce ma kai kada ka shiga ta wannan kofan idan ka shiga za ka samu yan fashi za ka samu yan daba a nan za su make ka su karbi abin da kake yi ka bi ta wannan hanyar mutum biyu ne sun zo an gaya musu haka ɗaya ya ji magana ya bi wannan hanya na lafiya wanda bai ji ba ya bi hanyar da akwai yan daba a ciki akwai yan barna a ciki waye ne wawa a cikin biyun wanda ya bi hanyar barna da hanyar yan daba to su ga hanyar da zai kai su makomansa alkhairi ne in sun bi sun yi imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun yi imani ina ne makomansu aljanna da gafaran ubangiji tabaraka wa ta'ala da karimcin ubangiji tabaraka wa ta'ala ranar gobe kiyama za su gani to wanda bai yi imani ba kuma makomarsa ɗaya ce wuta da fushin Allah tabaraka wa ta'ala to waye ne wawaye su da suka ƙi yin imani da Allah da abin da ya aiko da shi manzaninsa su ne wawaye shine Allah ya ce a'a ala innahum humus sufaha'u su ne wawaye Aha. walakin la ya'lamun alhali ko basu san wautan da suke ciki ba na'am وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون to daga cikin haiba da irin ah, daraja da ubangiji ya yi wa musulunci to Allah ya sa tsoro a zukatan kafirai da munafikai ga baki daya munafikai idan sun zo kusa da annabi ko da sahabbansa sai su ce a'a ai mu ma muminai ne yan uwanku ai mu ma mun yi imani da duk abin da kuka yi imani da shi mun yi imani da sallan nan mun yi imani annabi manzo ne na Allah kuma mun yi imani littafin da ya zo da shi dinnan maganan ubangiji ne tabaraka wa ta'ala babu shakka a cikinsa wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalaw ila shayatinihim idan ko sun tafi khalaw anan bi ma'ana insarafu wa iza khalaw idan sun tafi sun keɓanta da shaidanunsu sun je wajen shaidanunsu wato shugabanninsu kenan to anan mutane ne fa Allah ya kira su da sunan shaidanu idan ba mu manta ba jiya ma mun yi wannan maganan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya shaidanu a cikin aljani da mutane ubangiji yana cewa a qur'ani wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin linsi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura to mun sanya wa kowani annabi aboka shaidanu ko kuma yan gaba shaidanu daga cikin aljani da kuma mutane duka nan a cikin mutane ma akwai shaidanu nan to duk wanda to mutane shaidanu ya suke duk waɗanda sun zaɓi hanya wanda ta yi wato ta yi hannun riga da hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa ka zaɓi kwanciyar hankali ka zaɓi tashin hankali a kwanciyar hankali kai ka zama shaidani ka zaɓi hauka da annamimanci da fasikanci ka bar imani da aiki na gari kai shaidani ne to anan Allah ya ce wa iza khalau ila shayatinihim idan sun koma izuwa shaidanunsu shugabanninsu a cikin yahudu shugabanninsu a cikin mushrikai sai su ce a'a ai mu ba muminai bane kar ku ga tarayyar mu da al'umman musulmi kar ku ga tarayyar mu da annabi da sahabbansa mu kawai izgili muke musu mu ba tare da su muke yi ba kawai izgili muna so mu yi wasa da hankalinsu ne kawai ai mu ku ne yan uwanmu ku ne abokananmu kaga munafiki ko da yaushe yana da dabaru wanda zai cire kansa da su in sun haɗu da su wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un ai mu abun mu izgili ne muke yi da annabi da sahabbansa sai Allah kuma yake cewa الله يستهزئ بهم to anan malamai sun yi magana akan kalman Allahu yastahzi'u bihim da wa yamkurullahu bihim da makamancin wayannan ayoyin izgilanci baya faruwa daga gun ubangiji tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi da shi yadda suke izgili da annabi da sahabbansa to su sani akwai sakamako na wannan izgili da ubangiji tabaraka wa ta'ala ranan gobe kiyama zai ce musu gashi sakayyan wannan aiki da kuke yi idan mun duba suratul hadidi anan inda munafikai suke cewa yawma yaqulu al munafiquna al munafiqina wal munafiquna wal munafiqati al ah? والمنافقات للذين آمنوا ha unzuruna naqtabis min nurikum to na a can munafikai za su ce muminai Allah ya sanya a cikin hadisi ya zo cewa ranan gobe kiyama idan za a zo a wuce akan siradi mumini Allah zai yi masa haske a fuskansa wanda zai haskaka mishi hanyar siradin nan da zai tafi a cikin shi munafiki ko kala biyu ne akwai wanda Allah zai ɗauke mishi haske akwai ko wanda za a bashi haske ya ɗan haskaka kaɗan kuma ya dawo ya ɗan haskaka kuma ya ɗauke to a nan ranar gobe kiyama munafikan nan sai su ce mumine da Allah ku juye mana da fiskan kunnan ku kalle mu ma ko da hasken kunnan zai dan bamu haske ya haskaka mana me ubangiji zai gaya musu irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya can inda kuke izgili da annabi da sahabbansa a can za ku sami hasken nan a can kuka bar shi ku je ku dauka ku zo ya haskaka muku akwai daman yin haka babu lokacin sai nadama kenan kuma sai azaban Allah Allah kiyashe mu yana cewa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim sai kuma ya ƙara musu a cikin batansu tsimuwa a cikin batansu sai su ci ta bata a cikin batan nan ba sa ganin wani haske sai batan yana ta karuwa kullum su ba za su ga wani abu na alkhairi wanda zai fito daga wajen annabi da sahabbansa ba iyakan abun da zai zahara musu abun da Allah zai nuna musu na batan nan shine za su samu kawunan su a ciki na'am أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين saniya muhammadu sallallahu alaika wasallama waɗancan wanda suka yi imani sun bayyana imani sun ƙudure munafirci da kafirci wato munafikai kenan su ne waɗanda suka sayi suka siyi ɓata da shirya wato sun bar shirya kuma sun ɗauki ɓata kamar mutum dai wato sun bi hanya ga hanyar shari'a sun bari a nan misali ne ubangiji yake kawowa ula'ikan lazina ishtarawu dalalata bil huda waɗancan su ne wanda suka sayi bata suma sun bar shirya kamar su zo ne ka zo kasuwa saye da sayarwa dole zaka bada kuɗi a baka wani abu to za ka zo mai kasuwa yana sayar da shinkafa a kasuwa sai ka cire kudinka ka irga ka bashi ka ce ga kudina wannan ni ina so ka iba mun ƙasa na kusa da kai nan ka bani an yi ne ai bai yi ba an yi ba a yi ba to kenan su ma sun ɗauki shirya sun bayar da shi kuma sun ɗauki ɓatan sun riƙe shi shiryan da suka bayar da shi shine abun da manzon Allah yake gaya musu na su bi Allah su kaɗaita shi su san wannan halalun ne wannan haramun ne wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce a yi wannan ya ce kulkar a zo wurin nan shi ne sun bari sun ɗauki ɓata kuma duk abin da ubangiji ya ce kar a yi sun bi suna shiga ula'ikan lazina sharawar dalalata bil huda allah yana cewa fama rabihat tijaratuhum to waɗannan fataucinsu bai yi riba ba fataucin da suka yi na kasuwanci tsakaninsu na bayar da shirya kuma su ɗauki ya ce wannan bai yi riba ba to ai babu riba kuwa daman idan fataucin zai yi riba domin idan ka ba da abu mai kyau an baka abun da ya fisa to idan ka ba da abu mai kyau kuma ba a baka abun da ya fisa ba ai fataucin bai kama ba to nan sabgan bata kama ba gaskiya an yi banzan sabga a nan to yace fa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin basu kasance shiryayyu ba da cikin da aikin da suka yi ba su kasance a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala shiryayyu ba na'am مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون to anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ba da misali ubangiji kuma yana cewa a qur'ani daman wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun wa'annan misalai da muke ba muke yi wa mutane babu waɗanda za su zo su gane su ko kuma su yi aiki da su face wanda sun Allah ya ba su sani masana su ne wanda za su gane wannan misalai a nan ubangiji yana ba da misalan wa'annan munafikai ya suke wa annabi ya ce masaluhum ka masalin lazista wa nara kaman wa'annan mutanen da yanzu sun sayar da a- a shiriya da bata kaman su kaman mutum ne wanda ya zo ya hura wuta mutum ne yana cikin duhu kana cikin duhu babu haske babu komi ka zo ka hura wuta da hura to, ka hura ta ka samu haske kana kallon dama kana kallon hagu kana kallon gaba kana kallon baya idan akwai maciji ko kunama duk wani abun da kana jin tsoro kar ya sare ka kana gani idan akwai makiyin da zai zo kai kana ganin sa nan kana cikin wannan halin kana cikin daɗi sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa kaf wannan wutan an ɗauke ta wutan da ka hura ta tafi ta zama babu me za ka kasance za ka kasance cikin halin dufai halin duhu wanda ba za ka kalli komi ba nan gaba kana cikin tsoro za ka koma cikin tsoron da da kake ciki to wa'annan munafikai suna cikin duhu na kafirci annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai allah ya haskaka musu rayuwansu da alkur'ani da koyarwa ta addini sa'an nan da munafikai sun bayyana ko sun bar wannan hasken sun koma tare da kafirai da munafikai shine Allah ya ce kamar su kamar wanda zai hura wuta yana walwala yana cikin walawa da wannan hasken sai ubangiji ya dauki wannan hasken ya koma cikin bata na da wanda yake ciki zahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun ubangiji kuma ya bar su cikin dufai ba sa ganin komi kamar yadda da suke da suna cikin bata kamar a cikin bata to daman ubangiji tabaraka wa ta'ala anan ya halicci mutane farko lokacin da ubangiji ya halicci ya halicci mutane akan sibgha fitrat Allah wa man ahsana min Allah sibghat Allah wa man ahsana min Allah sibgha kullu mauludin annabi yake cewa mauludun yuladu ala alfitra kowani mauludi kowani wanda aka haifa za a haife shi a cikin tafarki da dai- madaidaici a cikin tauhidin ubangiji kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah so in ya girma iyayensa ko su sa ya zama ba yahude ko ba nasare ko mishriki ko ya bi wani abu daban alhali zai bar abun da yake halin su kenan wa'annan mutanen suna cikin shirya sun dawo cikin haske suna cikin bata sun dawo cikin shirya bayan shirya kuma sun sake komawa cikin bata la yubsirun to ba sa ganin shirya nan gaba Allah ya toshe idanunsu duk abun da wani daban ko annabi ko sahabbansa za su gaya musu ba ɗauka za su yi ba ba sa ganin kyaunsa summun Allah ya ce sun zama kurama ba sa magana a sun za- sun zama kurama summun bukmun sun zama bebaye umyun kuma sun zama makafi da abin da halin da suke ci fahum la yarji'un wanda yayi nisa ko bare ji kira ba mutumin da ka ganshi bebe ne makafo ne kurma ne yana tafiya akwai rami a gabansa zai faɗi kai kana ce wane ka dawo ka koma akwai rami a gabanka zai ji ba zai je ba shine ubangiji ya ce wannan sifofinsu fahum la yarji'un ba za su saba dawowa ba fahum la yarji'un na'am أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين to anan malamin tafsiri sun ce misalai biyu ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baya- ya bayar akan munafikai munafikai kashi biyu ne Fa kashi na farko su ne wanda sun yi nisa baya ba sa jin kira nan gaba basiransu Allah ya toshe ta ya toshe zukatansu ba za su dawo cikin alkhairi ba akwai sashi na biyu kuma wanda Allah ya basu cikin shakka kullum yanzu kaɗan sai kaga suna cikin shirya sai su ga abin da annabi da sahabbansa suke yi abu ne mai kyau can an juma kuma sai su ga ina abin da suke yi wannan ba abin da zai cire mutum ba gwanda mutum ya bi wannan hanyar ya fi to nan kuma ubangiji yana, yana ba da misali a kan sinfi na biyu ai kashi na biyu na cikin munafe kai ya ce auka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa bar sayyib a larabce ana nufin ruwa ruwan sama ne da shi a nan ko malamai sun ce wasu kuma sun ce a girgije ne abin da ake rufi da shi to girgijen ma da kanta idan ta dawo ai ruwa ne za ta kawo to ubangiji ya ce waɗannan kuma kaman mutane ne wanda sun samu halinsu ko kuma kaman girgije ne wanda ya dawo da ruwa sama yana zub da ruwa a cikin dare a cikin dufu sosai fihi zulumatun a cikin dufai wa ra'dun sa'annan a cikin tsawa wanda ake ce mata aradu ko a cikin tsawa fihi ra'dun wa barqun kuma da walqiya fihi ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq hazar al-maut sun kasance idan sun ji wannan tsawar wakin sai su dauki yatsun su don tsoron mutuwa su saka a kunne suna tsoron sun san wannan azaba ne da waje- daga wajen ubangiji tabaraka wata'ala sai su dauki yatsu su saka a kunnuwa a nufinsu a tunaninsu ka tsatse sun dauka cewa idan sun tushe sun toshe kunnuwansu baji- ba su ji wannan tsawar wakin ba za su tsira daga azaban ubangiji ai idan ka toshe kunne bare hana ka jin azaban ba to lalle azaban Allah tabaraka wa ta'ala yana zuwa musu yace fi azanihim min as-sawa'iq hazar al-maut soron mutuwa wallahu muhiqun bil kafirin ubangiji ko ya kewaye da kafirai ko ta ina babu mafita babu tsira duk inda sun zo to akwai ubangiji da ayoyinsa nan na jiran su ranar kiyama na'am يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ya ce wa'yannan munafikan nan idan haske idan wannan walƙiyan nan ta yi daman walƙiya idan an yi ta za ta haskaka to su suna cikin duhu ne munafikan nan walƙiyan kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ƙur'anin da ya zo da shi in sun ji kiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa daidai suke da wanda yake tafiya a cikin duhu an yi walƙiya baya ganin hanya da an yi walƙiya zai yi ƙoƙari ya bi hanya mai kyau kar ya fada a cikin ruwa ko ya fada a cikin rami kullama adha'a lahum mashaw fihi idan walqiyan ta dauke ta dauke kullama adha'a lahum mashaw fa iza azlama alaihim idan an dawo da wannan duhun sai kaga mutumin nan da yana tafiya cikin duhu kaf zai tsaya wuri daya tsoron kada ya fada a cikin rami kullama adha'a lahum mashaw fa iza azlama alaihim qamu wala sun tsaya idan ya haskaka idan an dauke wannan hasken sai su tsaya dum waje daya su miƙe tsaye suna shawara ya za mu yi wato shine shakkan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya ta a zukatan munafikai duk lokacin da sun kasance tare da annabi da sahabbansa suna cikin hali ne na ƙwarai hali ne na fahimta hali ne na biyayya idan sun koma gefe ko sai su koma cikin halin bata ƙur'a shaidani zai rinjaye su duk abin da Kur'ani ya zo da shi sun ji daga wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin Allah bare ba su daman su yi tunani su yi aiki da shi ba. Na'am.
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير To shi wannan wanda an kamanta munafikai da shi wanda idan an yi walƙiya yana samun haske yana tafiya da shi. To duk hasken da yake gani da taimakon waye da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya bashi idanuwa wanda idan har an yi haske zai gani zai gani da su. to ubangiji yana cewa walau sha Allah to idan ubangiji ya so la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya so da ya dauke ganin su da ya dauke jin su la zahaba bi sam'ihim wa absarihim ko Allah ko ya isa yayi komi duk abun da ya ga- ya ga dama ya yi shi zai yi shi na cikin daukan kunnuwansu da daukan jinsu daukan idanuwansu ko daukan ganinsu abinda ubangiji ya ga dama zai yi kun ga nan ubangiji wato abin da ake so a nan mutum ya yi la'akari da shi ko ya yi koyi da shi ka sani fa duk wata hali da ka samu duk wani hali da ka samu kanka a ciki na shirya ne ka san ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya yi maka kyauta a ciki me ya kamata ka yi ka yi godiya me ya kamata ka yi ka yi godiya kuma ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala tabbaci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin halitta shine wanda Allah ya aiko shine wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauke mishi alqur'ani amma kullum fa addu'ansa ya musabbital qulubi sabbit qalbi ala dini ya wanda kake tabbatar ya Allah wanda kake tabbatar da zukatan mutane bayinka akan tafarki madaidaici ka dab- ka tabbatar da zuka zuciyata to wannan fa annabi sallallahu alaihi wasallam fo idan to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wannan addu'an so ɗaya to mu fa ya kamata duk numfashin da yaka za mu yi ya kamata mu yi wannan addu'an ya kamata mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu a cikin tafarki madaidaici na'am إن الله على كل شيء قدير to ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isa ya yi komi ya, ya kai ya yi duk abin da ya so ya yi shi da munafikan ya ɗauko jinsu ya ɗauko wannan nasu kallonsu da jinsu na'am يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون To a nan Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tafiya da mu tafiyan koyarwa ne na ilimi. Farkon bakara ya yi mana magana akan muminai, ya zo ya yi mana bayanin kafirai ya suke, sa'an nan ya yi mana maganan munafikai kuma ya bayyana mana kalan munafikai har kala biyu daban-daban. Nan ko a cikin wannan ayoyin Ubangiji yana so ya tabbatar mana da tauhidi da iko da zatinsa da mulkinsa da isansa. yana cewa ya ayyuhan nasu nan masu tafsiri sun ce a nan ana nufin munafikai da ahlul kitabi ga baki ɗaya da kafirai da mushrikai duka ana nufi da su wasu ko sun ce a'a ana nufin sashe ɗaya ne ba duka ake nufi da su ba, amma gaskiya wanda ana nan jamhurin malamai suke kan shi to ana nufin duka ne ga baki ɗayan mutane ne a cikinsu da kafiran da munafikan da shiryayyun ga baki ɗaya Allah yana ce musu ya ayyuhal lazina amanu ya ku mutane ya ayyuhan nasu الناس ya ayyuhan nasu ya ku mutane u'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku shine waye gunki a'a allata wal uzza da manat a'a mushrikai da yahuda da suke bin alyahuhu da makamantansu a'a bi ku bi waye ku bi ubangijinku wanda ya halicce ku wanda ya halicci kowa da kowa ku bisa u'budu rabbakum ku bauta masa wallazina min qablikum da mutane waɗanda suka zo a gabaninku la'allakum tattaqun domin ku samu shiriya nan fa ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi kira ga mutane domin su kaɗaita shi a cikin ibada me ake so daga musulmi ko daga wanda ba musulmi ba ya sani kai ka dawo wannan duniyan nan idan ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ka ce ma ubangiji tabaraka wa ta'ala bai halicce ka ba idan an tambaye ka wa ya halicce ka baka da amsa ba za ka iya bada wannan ba to ubangiji yana saukar da ruwa yana tsirar da ciyawa a ƙasa da abinci da arziki a ƙasa ubangiji yana kare ka dare yana kawo da ya kawo dare ya kawo rana ko ba haka ba duk wa'annan ubangiji ya baka kai tunani wanda ya yi maka wannan alkhairi me ya kamata wace irin mu'amala ne ya kamata ka yi da shi ya kamata ka bauta masa shine bayanin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake so yayi mana anan ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ku bauta wa ubangijinku da ya halicce ku da kuma ya halicci komi da kowa ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya halicci kuma duk abin da yake tsakanin su ya halicci abin da kake amfana da shi ya halicci abin da kake tsoron sa kuma shi kadai zai iya kare ka da wannan daga wannan abin da kake tsoro to la'allakum tattaqun domin ku samu shiriya shi kuwa wannan ubangiji allazi ja'ala lakumul arda firashan wanda ya shimfiɗa muku wannan ƙasa Allah Ubangiji shi ne ya shimfiɗa wannan ƙasa yanzu kun ga muna zama a cikin masallacin nan zama ba ma tsoron akan cewa wannan zai zo ya yi rawa ko ko wani zai faɗi ba ma tsoron wannan Ubangiji ne ya shimfiɗa wannan ƙasan ana gine-gine waɗannan su zo tsaban fajiranci da tson Allah za su ce maka sun keɓe wasu filaye na fasikanci wannan na wasan ƙwallo wannan na kallon fim na wannan na kaza wa- Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa mana wannan ƙasan ko don shimfiɗa wannan ƙasan da ya yi mana ya kamata mu bauta mishi وجعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء كما يا سني إنوا جيني ne koko inuwa akanku inuwa a kanku duk wani abu da kuke tsoro kada ya faɗi a kanku sama ta kare ku daga shi kaga yana kawo sama ya sa wannan girgijen nan ya zo ya tafi daga nan zuwa nan ya kawo ruwa ruwan ma zai sauka yadda zai sauka ko ya zube a kanka ba za ka ji wannan ciwo ba idan ruwa yanzu an ɗauki dutse kamar na ɗauki wani dungur ƙarami na buge ka da shi a ka za ka ji ciwo amma ka duba ruwa duk da ƙarfinsa da ubangiji zai dawo in ka tsaya ba za ka ji ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana ruwan sama ma idan akwai imama a kan shi zai ce wannan hadisatul ahdi billahi ne sai ya cire imama domin ruwan sama ya taba kansa wannan daga cikin rahaman Allah tabaraka wa ta'ala ne da ake koya mana was-samaa binaa wa anzala minas samai ma'an sa'annan daga wannan saman da yayi ta inuwa ya saukan muku da ruwa ya saukar da ruwa ruwan nan ko zai sauka a ƙasa mene ya ce fa'akharaja bihi minas samarati ya saukar da ruwa a ƙasa ya tsaga wannan ƙasan don ruwan ya shiga ya shiga ruwan ya shiga ko don a samu tsiro daga ƙasa ya fita kaga zai fita za a samu alkama za a samu wake za a samu alba- wannan albasa za a samu duk abin da mutum yana so ya yi amfani da shi da wannan ruwan da ubangiji zai saukar to ka duba wannan taimako da ubangiji ya yi don me yasa ya yi maka wannan don ka bauta mishi don ya sauwaka maka fa akhraja bihi minas sama'i rizqan lakum fa akhraja bihi minas samarati ya cire muku abun siro daga ƙasa arziki ne zuwa gare ku fala taj'alu lillahi andadan kada ku yi wa Allah ubangiji kishiyoyi kaga duk aikin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ni'iman da yayi maka alkhairin da yayi maka idan ka dauka a zuka a zuciyarka ko ka kudure a zuciya akwai wani Allah wanda ya isa yayi maka to kayi kishiya wa ubangiji tabaraka wa ta'ala anan ubangiji yana mana gargadi yace kada ku yi kishiya wa ubangiji alhalin ko ba ku sani ba to an har ma ba ku san wannan ba ku sani fa shi ya halicce ku shi ya sauke muku ya shimfiɗa muku wannan ƙasan ya yi muku sama ta yi muku inuwa ya kuma saukan muku da ruwa daga sama ya sa wannan abun amfanin gona abun amfanin alkhairi ya tsira daga ƙasa ku samu ku yi amfani da shi to ku bauta mishi yanzu kun san wanda ya muku wannan kada ku zaɓi wani daban wanda ba shi ba ku bauta masa na'am وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين na'am wa in kuntum وإن كنتم في ريب
na'am wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kuka sance wanda idan kuka sance masu shakka ne a cikin abun da ubangiji ya saukar wa annabinsa kuna cikin shakka cewa wannan alqur'anin ba ubangiji ne ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba imma nazzalna ala abdina to nan fa ka- Allah ne tabaraka wa ta'ala da zatinsa yana kalubalantan kafirai yana ce musu idan kuna shakka wannan alkur'anin nan ba mu ne muka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to ku dawo da sura irinsa ku dawo da sura ɗaya kacal daga irin wannan ƙur'ani da ya zo da shi a ba ku ne kun fi kowa fasaha ba a cikin al'ummu laraba su ne sun fi kowa fasaha yace musu kun fi kowa fasaha kuma wannan maganan da harshen ku aka saukar da shi to wannan ba Allah ne ya saukar to da Allah ku dawo da sura daya irin wannan idan kun isa kaga Allah ya kalubalance su to yace ku dawo fatu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum ba ma kawowa ba ku kawo shaidunku daga cikin wanda sun fi kowa fasaha a cikin larabawa ko kuma ku kawo wanda kuke bauta musu daga cikin gumakan nan ku dawo da su su taimaka muku da ku da su duk ku haɗu ku kawo sura irin wanda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ubangiji yake ba su amsa a wata sura can yake ce musu qul la in ijtama'atil insu wal inji- jinnu ala an yatu bi misli hadha alqur'ani ha la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ka sani idan aljani ne dukka dukkan halitta da aljanin su ne da mutanen su ne da abun da suke bauta da su da shi banda Allah ne sun taru akan su dawo da sura guda daya kacal daga irin wannan alqur'ani wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la ya'tuna bi mislihi basu isa ba wannan kalubale basu isa ba su dawo da irinsa ai magana ya kare kuwa tunda dai Allah ya ce ga baki da su alballe su da mataimakansu da kuma kamunsu ai ba za su iya ba tunda dai duk halitta ta kasa su wayannan kadai ba za su iya ba Allah ya ce la ya'tuna bi misli walau kana ah, wa in wad'u shuhada'akum min dunillah الله ku kira mataimakanku daga cikin fasihai ko daga cikin abin da kuke gama- ko kuna bauta musu in kuntum sadiqin idan kun kasance a cikin da'awanku masu gaskiya ne cewa wannan alkur'ani ba ubangiji ne ya saukar wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba na'am فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا to ku sani fa idan ba ku yi wannan ba kuma mun tabbata mun san bara ku iya yi ba fa in lam taf'alu idan ba ku yi ba walan taf'alu mun san kuwa bara ku iya yin wannan ba bara ku iya dawowa da ko aya daya ba a cikin irin irin wannan alqur'ani nan fattaqun nar allati da ko ba haka ba fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara ku ji tsoro ku kiyayi wutan da makamashinta mutane ne da duwatsu wuta ne wato ba a hura ta yanzu a nan kana, kana so ka hura wuta za ka aika a siya maka itace a siya maka gawayi ka dawo ka sa kalanzir ko ka yi kame kame ka sauke a shana ka ɗauki takarda ka yi to wutan ubangiji tabaraka wa ta'ala ba haka ba ubangiji ya ce makamashin ta mutane ne za a ɗauka a ɗauko wane da Allah a duba shi wane ma a ɗauko akwai duwatsu kuma na ashana sai a ɗauko duwatsu wa kudu hannasu wal hijara wayannan duwatsun daga kibrit ne an ce za a ɗauko su sai a haɗa su sa'annan wutan ta tashi Allah ya kiyashe mu wa quduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin Allah ya tana da wannan wutan domin kafirai ne Allah ya kiyashe mu daga wannan wutan albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun dawo karshen karatun mu na yau abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan gabaki daya abinda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana barakallahu sai na yi mana addu'a amin amin آمين
اللهم إنا نسألك ببركة هذه الأسائر الماء بشيخنا صحة الجسد التام والنشاط الآم كما كانوا بالنسأل أسنا بها الله ونسأل أن تطيل لنا في أمره وأمر أولاده وأفاده وأصحابه ونسألك ببركة أن تجمع كلمة المسلمين ويسمعك ونسألك الأمن والسلام والأب الشامل الله الرحمن إنك لما تشاء قدير بالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله